لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين وسيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها ربنا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور باك يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم لجدد السادواء a wannan yammaci mai albarka yammaci na alhamis ashirin da hudu daga watan ramadan shekara ta dubu da dubu da dari hudu da arba'in da biyu jiran annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma ya zama daidai da shida ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya allah ubangiji subhanahu wa ta'ala muna roƙon agajinsa da falalansa da rahmarsa allah ya dakatar da mu akan tafarki mai kyau Allah ubangi subhanahu wataala ya karbi azumin mu da sallan mu da addu'o'in mu marasa lafiya daga cikin mu Allah ta'ala ya ba su lafiya waɗanda suka riga mu dan gaskiya Allah rahmace su mu kuma Allah ta'ala ya kyautata namu makoma Allah ya rufe mana asiri duniya da lahira muna cikin tafsirin surat at-tauba a jiya muna bayani a wajen falin ubangiji subhanahu wataala يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نير جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون mai bayani daidai gwargwado akan waɗannan ayoyin guda biyu to sai dai lokaci ya kure mana samu muka ƙarasa bayanai a ciki ba akwai ɗan ƙarin da za mu ƙara sannan kuma insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya kamar yadda muka karanta a jiya Allah Ubangiji subhanahu wata'ala ya kira musulmai mu'minai da siffar imani ya ku waɗanda kuka siffanta da siffar imani kuka ba da gaskiya ga Allah da manzonsa ku sani fa lalle inna kathiran min al-ahbari war ruhban mafi yawa daga cikin wato ainihin ahbar maluman yahudu da ruhban da ko ainihin waɗanda suka ukufa a kan ibada daga cikin malaman Krista da ya kuluna amwalan nasu bilbatin lalle suna cin dukiyar mutane ta hanyar damfara da yaudara da kuma cin hanci Allah ta'ala ya ambaci ci yake la ya so kuma abinda suke karɓa ne za su karɓa sannan su ci amma tun da ci shi ne asali in an karɓa abu ƙarshe ma zai je ci ɗin da za a yi da shi shi yasa Allah ta'ala ya ambaci ci ɗin kai tsaye suna cin dukiyar mutane ta hanyar batsili ta hanyar ƙarya ƙarya da zalunci da kuma cin hanci wa yasudduna an sabilillah kuma suna cutar da mutane suna kawar da mutane daga bin tafarki na Allah ta'ala muka ce wannan ayan tana barazana ne ga yahudu da nasara sannan kuma kai tsaye tana barazana ga duk mutumin da Allah ta'ala ya ba sa ilimi amma bai amfana da iliminsa ba abinda an fi so malami ya zamanto mai tsoron Allah wanda zai sa iliminsa ya zamanto haske ne a gare sa taƙawa ne a gare sa sanar da shi Allah kuma yana kiran mutane zuwa ga addini zuwa ga tafarki mai kyau da wannan ilimi da Allah ta'ala ya ba sa saboda Allah amma kada ya mai da iliminsa shine zai amfani da shi ta hanyar yaudarar mutane da kuma damfarar mutane da cin dukiyar mutane bai halatta ba ga kowa balle a ce malami na addini aka Allah ubangiji subhanahu wata'ala yake barazanar yahudu kuma duk wanda ya siffanta da irin wannan siffa ta su zai shiga cikin su Allah ya tsare mu sai ubangiji subhanahu wata'ala yake ce wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda waɗannan da suke taskewa suke tara dinari da azurfa kuma ba sa fitar da haƙƙin Allah daga ciki to kai musu bishara da azaba mai tsanani azaba mai radadi ke gidansu a gobe kiyama ranar da za a tara wannan dukiyar tasu ta dinari da azurfa dinnan a kwana ta a cikin wutan jahannama sannan a lafka musu a cikin fuskokinsu da kuma sasannin jikinsu da bayansu da gabansu gabaki ɗaya kuma a ce da su haza ma kanastum li anfusikum ai wannan shine abinda kuka taskacewa kanku saboda haka ku dandane abinda kun kasance kun tara ba ku fitar da haƙƙin Allah daga cikin sa mun karanta jiya hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa duk mutumin da ya tara dukiya baya fitar da zakka daga cikin ta a gobe kiyama Allah ta'ala zai azabta shi da farko daga wannan dukiyar ne wannan dukiyar ne za a tara ta a maido ta ta wani siffa Allah ta'ala zai azabta shi da wannan dukiyar tasa har wani lokaci kafin a zo a yi wa mutane hukunci in aljanna su shiga aljanna in wuta su shiga wuta shi kuma sai a dubi lamarinsa to sai na abu dar al-ghifari Allah shi kara masa yadda da wasu daga cikin malaman sufiya malaman zuhud suna ganin cewa duk mutumin da ya tara dukiyar da baya bukatanta wanda ta rage daga bukatansa yana da cinsa da shansa daidai gwargwado amma kawai tarawa yake yi to shi ma abin da ya tara dinnan kanz ne sunansa kuma Allah ta'ala ya yi alkawari da duk wanda yake tara kanz da baya bukatansa fa bashirhum bi azabin alim sai musu bishara da azaba mai tsanani yawma yuhma alaiha fi nari jahannam بمعنى مذهب رأي سيدنا أبو ذر الغفاري daga cikin sabon Annabi sallallahu alaihi wasallama bai kamata ba mutum ya tara dukiyar da baya bukatanta ainihin sayyidina Abu Dhar yake ganin cewa ita dukiya ai daruran ne takan sa mutum ya neme ta kuma in ka samu daidai bargudo abinda zaka ci na yau din nan kana da shi to bai kamata ka hangi na gobe balle na jibi har ma sai na abu zarar gifari yana yawo a cikin titin sham a zamanin sai na ma'awiya yana bin yana karanta musu waɗannan ayoyi yana ce da su wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukuya biha jibahum wa junubuhum wa zuhuruhum ina karanta wannan ayoyi akan alhazai da kuma yan kasuwa daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama yake ga musu bai kamata ba ku tara dukiya duk wanda ya tara dukiya to Allah ta'ala sai masa azaba a gobe kiyama wannan mas'ala ta hada shi sabani da sayyidina Muawiya dan Abi Sufyan don a lokacin shi ne gwamna na sham kuma yana gani bai kamata ba abu dar ya yada wannan ra'ayi a cikin jama'a ba tunda ba shi Allah yake nufi ba Allah ta'ala yake nufin a tara kuɗi da ba a fitar da zakka a ciki ba a tara kuɗi da ba a kyautatawa a ciki shine abin da ba a so amma in an tara kuɗi kuma ana fitar da zakka kuma ana kyautata a ciki ai babu laifi amma sai na abu zarar gafari yana gani akwai laifi ina gani wannan yana shagalatar da mutum daga ibada daga zuhudu daga wara'u da tsoron Allah ta'ala kuma Allah ta'ala ke alhaqu muttakatur hatta zartumul maqabir saboda haka ra'ayi wasu malaman suke ganin cewa bai kamata ba mutum ya shagaltu da neman dukiya ba ya ishe ka ka samu abin da zaka ci ka sha a yinin ka in ya ishe ka amma in har mutum ya damu da tarawa to gudun kada ya fada cikin wannan ayan an gane da kyau sayyidina muawiya a matsayin sa wancan lokaci na gwamna yayi yayi ya hana sayyidina Abu Dharr al-Ghifari a game da wannan fatawa sayyidina Abu Dharr yaki to sayyidina muawiya sai ya rubutawa sayyidina Uthman ibn Affan shine shugaban musulmai a wancan lokaci yake ga masa kaga Abu Dharr kaga ra'ayin da yake dauke da shi to yana bin mu gida gida kasuwa kasuwa yana hana 'yan kasuwa ma daga cikin mu aiki to ni nayi nayi na hana shi yaki hannun mun to kai shugaba kana da ikon ka kira shi ka gayyace shi daga inda yake din ya zunna tare da kai yafi alkhairi akan yaje yana bin da wannan ra'ayinsa da ba za a dauka masa ba sai na mawaye ibn Affan a sai na Affan ibn Affan sai ya aika wa ma sai na Abu Dar ya ɗauke shi daga sham ya dawo da shi madina yake tambayansa ra'ayinsa yana nan akan ra'ayinsa kan bakansa cewa duk mutumin da ya tara kuɗin da baya buƙatansa to sunan dukiyarsa kanzun ne kuma ya zama kanzun ne fa bashirhum bi azabin alim yawma yuhma alaiha fi nari jahannam to sanna Usman ibn Affan yake to wannan kai wannan kawai ka zanna tare da mu a Madina anan wannan ra'ayin naka 'yan madina ne za su fahimta wanda suka zanna tare da manzo sallallahu alaihi wa sallama suka tarbiyantu a wurinsa suka fahimci yaya duniyan take ba su damu da ita ba su za su fahimce ka amma 'yan sham a can akwai galibi wasu ma sababbin shiga cikin addinin musulunci ka zo ka hana su abin da Allah ta'ala bai haramta musu ba wannan hanyar ku ba za ta tafi daidai ba sai ya hana shi ya zo nan da shi a tare da shi a madina sai na buzar har ila yau yana ganin hatta ita madinan ma a wancan lokaci yana gani kuɗi dukiya ta yi barkatai kowa sai duniya yake samun ta yake kai ni idan ma ba zan samu zama ba ya ya ya ya amiral mu'minin in za ka ba ni izini ni madinan ma zan nemi in je in cancan in nemi wata ƙauye da babu kowa a cikin ta ba wanda ya damu da duniya ba in bautata wa Allah a can in mutu ma ya fi mun akan in ga mutane da gine-ginensu da abubuwa na duniya sun shagaltu da duniya saboda ni duniya ba ita ce a gabana ba sai na Usman sai ya ba sa izini a ji bayin Allah yana ganin ta ga duniya a gaban safa kuma yana daga cikin as-sabiqun as-sabiqun Abu Zar al-Ghifari yana cewa lokacin da na musulunta ni ne cikon na shida shiga cikin addinin musulunci sai damu da duniya kwata-kwata in ya bukace ta zai same ta yana daga cikin kibarul muhajirin da sayyidina Umar Khattab ya ware musu wani wato kaso daga baitul mali sun fi kowa amma idan aka dauki masa wannan abu aka ba sa har ma sayyidina sayyidina Muawiya lokacin da ya gansa yana faɗa wannan ra'ayi yake ganin cewa kamar wata kila ko fatara ce take damunsa ko wani abu inda ya samu kuɗi wata kila zai daina a can sai ya tura masa wasu magudaddan kuɗi haɗaɗɗu da yawa ya ɗaura masa ki aji aka yi masa watakila idan ya ga wannan kuɗi zai daina ra'ayinsa da aka kai masa wannan kuɗi ya bubbuɗe su ya dudduba su ya lissafa su sai ya yi koka yake ka duba wai suna son su fitine ni su zole mu da wannan abun so mu ai ba za mu zo ba za mu zolo ba da wannan abun yace ina talakawa ina miskinai ina masu bukata sai ya fara bin mutane gashi kai naka gashi kai naka gashi kai naka gashi kai naka tun a waje bai bar komai ba ya shiga gida ba shi da komai sai inna ma'awiya yace wannan bawan Allah ba za mu yi muzunna da shi ba anan akai fice madina ya zunna to aka kai sa madina daga baya ma ya ga da sayyidina Usman ma a irin wannan yanayin ba zai iya zama ba ya nemi izini ya fita ya je can wani kauye sunanta Arrabaza a cikin kasar garin Jordan ya je zunna a can inda ba wanda ya san sa da ya je ya zunna ma ba wanda ma ya san wannan sahabin annabi ne ba ashe yake bautata wa Allah yake karantar da mutane yake wannan a irin wannan yanayin sa Allah ubangi subhanahu wataala ya kaddara rasuwansa lokacin da ya rasu gabaki daya a cikin inda yake ba wanda ya san wannan Abu Zar ne wanda an san sa sahabin Annabi sai matarsa kadai tana neman wanda za su yi masa wanka a je a binne su a inda ya rasu a ɗakin nan ba kowa su biyu na cikin gida sai dai su je wani ƙauye su kira mutane ta fita tana kiran mu tana neman mutane sai ga wata tawaga ta sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama a karkashin jagorancin sayyidina Amr ibn al-As sun tashi daga Madina za su je Misra to sai suka hadu da ita suna ganin da sun gane ta matar Abu Dhar ce sai na Amr ya santa sai ya karrama ta ya girmama ta sahabiya ce babba yace mata ina zaki je a wannan rana haka take ai mijina ne Abu Zar Allah ya masa cikawa ban samu wanda za su yi masa wanka ba ina neman wanda za su yi masa wanka sai na Amr ibn al-Azza ya ta kuka suka zo masa yace yarhamullahu Abu Zar Allah ya ji kansa Allah ya rahamce shi naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Abu Zar haka Allah ya yi sa yamshi wahda wa yamutu wahda wa yub'athu yawm al-qiyamati wahda rayuwarsa zai tafi shi kadai ne a duniya kuma zai mutu ma shi kadai kuma a gobe kiyama ma za a tada shi shi kadai ra'ayinsa yana tafiya da shi shi kadai ne kuma ra'ayi ne wanda addinin musulunci bai karyata shi ba dan mutum ya ki duniya yake ba zan damu da ita ba ba ruwa na da ita inda zan ci in sha ya ishe ni yayi haramun ne to haka Abu Dharr yana gani ita duniyar nan komai kankantar ta ta shigo hannunka fitina ce saboda haka yana guduwa daga fitinanta an gane da kyau to shi ma je wannan ayar ne ta yi masa tasirin wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa buhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun sai wa daga cikin malamai sufaye zahidai masu tsoron Allah duniya bata shagalantar da su ba ba su damu da ita ba in ta zama ba za su kalle ta ba ba za ma su lura da ita ba kar ma da kai ku nisa shekul islam shek ahmad abul fati abul barakat allah ubin subhanahu wa ta'ala wanda duk ya zanna da shi ya san irin tarihinsa maulana shek ahmad abul fati yana daga cikin zuhud nasa da wara'ansa dukiya idan ta zo masa baya kallanta baya lissafa ta balle ya san ko nawa aka kawo ko nawa aka samu komai an ka kawo in ya sa a cikin ya tashi bayarwa shi ba hannu zai cika hannunsa ne ya ɗauka ya bayar duk wanda ya san Allah baya lissafa idan zai bada sadaka haka zai sa hannu ya diba abinda ka samu kaɗan ne ko da yawa ne rabonka almajirai suna zuwa suna karatun qur'ani suna kwana a wajensa kowane daren juma'a idan aka yi fatiha to dama ya kayyada ya sabar musu idan aka yi fatiha za su shigo masa ko ma su nawa ne zai musu fatiha to dama akwai abubuwan sadaka a wajensa to haka yakan sa hannu ya ba mutum haka ya sa ya ba mutum haka ya sa ya ba mutum bai taba dauka wai lissafa ya ba mutum ba kuma wanda za a ba su ma kowa ma nasibin sa rabonsa daban-daban wani ya samu da yawa wani ya samu kaɗan wani ya samu sakiya sakiya wani ya zama cikin abunsa duk da naira da biyar biyar ne goma goma ne da yawa wani kuma ya samu rabon ɗari biyar biyar ne ko ɗari biyu ne da dai sauransu haka kowa da nasibinsa abun da yake gabansa ko nawa kana ya zare wata rana wani bawan Allah ya zo da wata hadiya babba da bag ba lalai babba wannan aka kawo ya aje masa mutumin mai yana nan bai watse ba sai ana cikin hira wani bawan Allah ya zo ana ciki maulana sai ɗauki ledar ne ya ba mutumin ne ya ce ɗauki hadiya ka ko abin da yake ciki bai duba ba wanda ya kawo hadiya yake cewa akramakallah wannan hadiya baka kalle ta ba ai hadiya ce ne so kafa ka ɗauka wannan nasa yake to bawan Allah da muka basa shi ma bawa ne mai soka mai daraja wajen Allah aka basa kaga hakan duniyar take duniyar bata yi komai ba amma mu yanzu inda ba da naira miskini yazo zai ba da sadaka za a dubi a cikin aljanna akwai naira biyar ne akwai naira goma ne mutum zai fara lissafin cewa in dai akwai dubu ɗaya to da ba miskini kar ya tsammani akwai bawan Allah da muke tare da shi a wani waje bai ya zo wani miskini ya zo to shi bai sani ba kawai ya ba su sadaka dubu ɗaya ce to sai daga baya mutumin yana tafiya shi kuma ya duba ashe wannan abu sadaka da nan bai yi kuskure ba sai duba ashe dubu ɗaya ne fa na bayan shi kuma yana nufin naira ashirin ne sai ce kai malam zo zo zo da Allah aka kira zai ce kuɗin da na baka nan ka duba nawa ne ya duba dubu ɗaya ce to ban yi niyan wannan ba sai ce da Allah ka kawo tuku sai ya karɓa sai ba da ashirin an gane abin da nake to kaga son mutane ga duniya da kuma neman yardan Allah ta'ala daban-daban to kuma yadda ka dauki duniya haka Allah ta'ala zai baka lahira in ka dauke ta ba komai ba Allah ta'ala sai ya baka lahiran komai in kuma ka dauki duniya ke komai kuma sai kaga lahira ta zama maka tana da tsada Allah ta'ala ya sa duniyar ta zama a cikin hannunmu ne ba a cikin zuciyarmu ba an gane abin da nake nufi shi yasa jiya muna karanta wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka karanta wannan aya ta yi musu tsanani to shine sun so su tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya annabi Allah wace dukiya ce ya kamata mu neme ta sai nan wani ce bari in je in tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wace dukiya ce ta fi a neme ta a taskace ta aje ta da ya je tambayar nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sai ke gaya masa mafificiyar dukiyar da ya kamata a nema a taskace a tara ita ce lisanun zakir wa qalbun shakir wa zawjatun tu'inu al-mar'a ala dinihi wannan ita ce dukiya madawwamiya Allah ta'ala ya baka harshe mai yawan ambaton Allah tabaraka wa ta'ala kullum kana istighfari kana salati kan nabi sallallahu alaihi wa sallama ba dukiyar da tafi haka in Allah ta'ala ya baka harshe mai ambaton Allah ta'ala mai karanta Qur'ani kullum yana zikiri to ka samu kanz da babu wani kanz yayi kama da shi ba lisanun zakir wa qalbun shakir da kuma zuciya rayayya wanda take godewa Allah ta'ala duk abin da take samu komai kankantansa tana cewa alhamdulillah to wannan zuciyar Allah ta'ala ya ba wa mutum ita ya ba ta kan ya ba ka arziki ya ba ka taska da babu taskan da ta kai ta godiya da Allah da yarda da abin da Allah ta'ala ya ba wa mutum sannan kai dace ka samu mace mai tsoron Allah ta'ala wanda duk abin da zaka dauka ka miƙe mata sai da ta ce alhamdulillah rabbil alamin ba ta kuntata ma ba ta matsa ma ba ta cewa abinda ka ba ta innan kaɗan ne to in Allah ta'ala ya baka waɗannan ababen guda biyu lisanun zakir qalbun shakir wa zawjatun tu'inuka ala dinik to fahmadillah ta'ala anta indaka kanzun azim an gane abin da nake nufi to wannan shine takaitaccen ƙarin bayani da muke so mu yi ajiya ba mu samu ba saboda lokaci mun kammala insha Allah ta'ala yanzu kuma malam zai ci gaba mu gargaɗin da muka يا الله يكيمك آمنا نعم إن عدة الشهور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا حدة ما حرم الله ليواطئوا حدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم لو بندي سبحانه وتعالى يبادا بياني cewa yayi barazanan waɗanda suke tara dukiya sannan ba sa fitar da zakka daga cikinta sai Allah ta'ala ya ambaci watanni wanda a ciki za a samu lokuta na ba da zakka idan shekara ta zagayo Allah ta'ala yake cewa inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah lalle irgen watanni na addinin musulunci a wajen ubangiji subhanahu wata'ala a cikin sanin Allah ta'ala abinda yake rubuce a cikin Allahul Mahfuz to shine watanni goma sha biyu in ji Ubangiji ta'ala to wannan shine adadin watanni a ilimin Allah a cikin littafin Allah a cikin Allahul Mahfuz watanni guda goma sha biyu su ne watannin zagayon wato ainihin wata kamar al'ashirul kamariya ba al'ashirul shamsiya ba mu addinin musulunci hukunce-hukunce na musulunci ana gina su ne akan lissafi na zagayen wata ana gane abin da nake nufi to shine watanni na alqamar sana'a na na na na al-ashrul qamariyya guda goma sha biyu Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya rubuta su ya kaddara su a rubuce a cikin Allahul Mahfuz inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah inda Allah bi ma'ana a cikin ilimin Allah a cikin sanin Allah fi kitabillah bi ma'ana a cikin littafin Allah ta'ala wanda shine Allahul Mahfuz adadin su watanni 12 a shekara Allah ta'ala ke cewa yawma khalaqa as-samawati wal arda haka adadin su yake a cikin ilimin Allah a cikin littafin Allah a cikin Allahul Mahfuz tun daga lokacin da Allah ta'ala ya halicce sammai da ƙasa tun a wancan lokaci waɗannan watanni suna nan a rubuce a ilimin Allah ta'ala watanni goma sha biyu su ne watannin da za a yi lissafi da su wanda za a yi gina wata hukunce-hukunce na addinin musulunci da su sai abinda Allah ta'ala yake faɗa a cikin wata aya huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab Allah ta'ala shine ya sanya muku wato rana ta zama manto ta zama to muku haske kuma shine wanda ya halitta muku wato ainihin farin wata kuma ya azashi ya zama yana da wuraren zama da wuraren tashi da wuraren zagayowa shine watannin da Allah ta'ala yake nufi kenan yayi haka ga wata yana da lokuta yana da wuraren zagaye to dan saboda li ta'lamu adada sinina wal hisab da shine kuna iya gane wato ainihin lokutan adadi na shekaru da kuma lissafai lissafai na kwanakin ku ku gane yau rana kaza ce gobe rana kaza ce jibi rana kaza ce duk Allah ta'ala ya tsara muku ne saboda zagayen da wata yake yi an gane da kyau to wannan shine yadda musulunci musulmai suke gina lissafi a cikin addinin musulunci a game da tafiyan wato ainihin taurari na wata ba taurari na rana ba mu musulmai ba mu da bukatan lissafin tafiyar taurarin rana saboda haka watannin da suke bin lissafi na taurarin rana to wannan watanni ba na musulunci ba ne irin watannin da yanzu ake tafiya da su na turawa to januwa da februwa da march april dinnan ba wannan na watan suke bi ba suna rana suke bi shi yasa muna da bambance bambance da su suna da lokuta na 31 kwanaki talatin da ɗaya kafin wata ya ƙare wasu watanni su suna da kwanaki talatin wasu ma kwanaki ashirin da tara wasu ma ashirin da takwas an gane da kyau to mu kuma musulunci ana bi ne tafiyar wato zagayar wata shi ake dubawa an gane abin da nake nufi sai na umar bin khattab shine farko farkon mutumin da ya rattaba mana wanne ne wata na farko sai wanne ne yake binsa sai wanne ne na ukunsa sai har kuma har wanne ne na ƙarshe ya fara da watan muharram صفر ربيع الأول ربيع الثاني ربيع جماد الأول جماد الثاني رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحج حتى سنة الخطاب يسرى التباسو يسنى محرم يزمن تشيني أول الشهور الإسلامية أنقانا لكتو بمعنى كافنس أقوي وإن وتني أنسنسو tun a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam an san su an gane da kyau amma ba a rattabe ba ba san wanne ne na farko ba wanne ne na ƙarshe sai na Muharram shine yazo ya rattaba daga Muharram shine farkon wata a gare mu Dhulhijja kuma shine ƙarshen wata a gare mu an gane abin da nake nufi da kyau to shine abin da anan Ubangiji subhanahu wataala yake bayyana mana lalle adadin watanni na addinin musulunci a ilimin Allah ta'ala a Allahul Mahfuz tun Allah ya halicci sammai da ƙasa watanni ne guda goma sha biyu kuma a cikinsu akwai guda hudu wanda suna da alfarma suna da falala shine minha arba'atun hurum cikinsu akwai guda hudu wanda suke da alfarma suke da ɗaukaka suke da daraja sun fi sauran watanni kima wannan watanni guda hudu wanda suke hurum dinnan aya bata ambaci ko su wane ne ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambace su a cikin hadisinsa sahihi yake cewa salatun mutawaliyatun guda uku a jere suke sune zulqa'ida da zulhijj muharram sai yake wa rajab mudar alladhi baina shawwa sha'ban wa ramadan alladhi baina jumada wa wa sha'ban rajab mudar wanda yake tsakanin jumada sani da kuma sha'ban wannan shine cikon na hudu waɗannan watanni guda hudu sune al-ashhuru al-arba' al-muharramat a cikin addinin musulunci kuma shine anan abin da Allah ta'ala yake nufi minha arba'atun hurum a cikin su akwai guda hudu wanda suke da alfarma shine ma'anan hurum din nan ne ma'anan alfarman su alfarman su tun a jahiliyya larabawa suna girmama waɗannan watanni ba sa yaki a cikin su ba sa afka yaki a cikin waɗannan watanni guda hudu sannan ba ta yin tafiye-tafiye mai nisa a cikin waɗannan watanni guda hudu suna girmama su suna darajanta su to saboda haka addinin musulunci ma da yazo Allah ta'ala ya ci gaba da girmama waɗannan watanni guda hudu Allah ta'ala ya bar girman su ya bar darajar su saboda haka har ila yau waɗannan watanni suna nan da wannan alfarma da wannan daraja a cikin addinin musulunci shi yasa Allah ta'ala ya ci gaba da cewa fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku zalunci a cikin su a cikin waɗannan watanni guda hudu din nan al-arab din nan kada ku zalunci kawunan ku a cikin su bi ma'ana ku girmama waɗannan watanni ku san darajar su ku mutunta su yadda a jahiliya suke da mutunci suke da girma suke da daraja haka ku ci gaba da girmama su kada ku je ku karye musu wannan darajar shi yasa malamai suke ganin cewa sabo zunubi a cikin waɗannan watanni a horon ɗin a wajen ubangiji subhanahu wataala suna da tsanani ana riɓanya wa mutum idan mutum yayi da nufin karya musu daraja su wayannan wani irin watanni ne sun fi ramadan ne sun fi shawwal ne ai duk ba su da kima kiman su duka daya idan mutum ya dauka haka ne sai yayi wani zunubi a ciki to zunubinsa zai zama yana da yawa fiye da sauran watanni an gane da kyau shine ma'ana fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul mushrikeena kaffatan kama yuqatilunakum kaffa Allah ta'ala yake cewa ya ko musulmai ku hada kawunan ku ku yaƙi mushrikai gabaki ɗayan su kar ku bar kowane kabila daga cikin su idan ta shelanta muku adawa ku yaƙe su gabaki ɗayan su kamar yadda su ma haka suna taron dangi a kanku suna yaƙan ku gabaki ɗaya ko ma haka ku yi musu ku haɗa kai ku zama al'umma guda ɗaya idan kafirai sun haɗu za su yaƙe ku gabaki ɗayan su kuma ku yaƙe su gabaki ɗayan su kamar yadda suka yi muku a baya a ghazatul ahzab sun taru a kanku ko ma musulmai ku taru a kansu shine ma'ana waqatilul mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kaffa malaman suka ce fadin ubangiji subhanahu wataala kaffa qatilul mushrikina kaffa ba bata togace ba bata yi istisna'in kowace qa'ifa daga cikin qawa'id na shirk na kafirci yahudu sun shiga ciki kirista sun shiga ciki majusawa sun shiga ciki sabi'awa sun shiga ciki ko ma wace wannan din ta shiga ciki duk da sunan su mushrike idan sun nuna adawa ga musulmai to za a yake su ne ga baki ɗayan su وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة كما da su suna yakan ku gabaki daya ba sa ganin mutuncin ku wasu malaman tafsiri suka ce wannan aya wannan jumla waqatilul mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kaffa sai ta shafe haramcin da da Allah ta'ala ya aje na cewa kada a yaƙi kafurai a cikin watannin nan guda hudu zulqa'da da zulhajj da muharram da rajab ba za a yaƙe su ba da Allah ta'ala haka ya tabbatar da wannan tsari da wannan dokan amma wannan aya da ta zo wa qatilul mushrikina kafatan kama qatilunakum kafa kuma da fadin Allah ta'ala waqtuluhum haythu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrajukum sai Allah ta'ala ya shafe wancan sai zama hukunci shine waɗannan watanni guda hudu har ila yau musulmi ba zai nemi sokana ba a ciki musulmi ba za su kai su kai hari a ciki ba amma idan aka kawo musulmi hari a cikinsu aka nemi sokanansu a ciki to ba za a ga alfarmansu ba ba za a ce ana cikin watanni muharramat ba ba za a yi yaƙi ba ba zai yiwu ba kuma ai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yaƙi mutanen hunayin a watan shawwal har ya shiga a cikin zulqa'ida sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koma gida saboda tunda su suka tukane shi an gane da kyau jama'a وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين لن يكسن ياكم مسلمين الله تعالى ينا تارد ما سطورم الله وهذا كي كزمنتو ما سطورم الله إن هركك جطورم الله تعالى تقومي كنكنتنكو قومي رشي يوانكو الله تعالى دقورنسا دتقوانسا zai sa muku ƙwargini ya ba ku buwaya ya ba ku ƙarfi idan kuka je za ku ci nasara wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin ku sani lalle Allah ta'ala yana tare da masu tsoron Allah shine abin da Allah ta yake cewa inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun lalle Allah ta'ala yana tare da masu taqawa masu tsoronsa wanda su suke kyautata ayyuka malamai suka ce lalle wannan yana nuna mana halalan tsoron Allah ta'ala halalan taqawa mun yi bayani a darussa da suka gabata kusa kusan nan cewa babu siffa da musulmi zai siffanta da ita da za ta ɗaukaka masa daraja ta kusance shi ga ubangiji subhanahu wataala ta kai sa matsayi mai girma a wajen Allah ta'ala kamar sifatu taqwa kamar siffar tsoron Allah ta'ala Allah ta'ala ya ba mu ita shine anan Allah ta'ala yake cewa wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin sai ubangi ta ci gaba da cewa innaman nasi'u ziyadatun fil kufr innaman nasi'u haka qira'ar jumhur mafi yawa daga cikin malaman qira'at suka karanta ta da alhamza min an sa'a yunsi'u qira'ar warsh ne daga nafi' da kuma ƙira'ar Abu Ja'far cikin wata ƙurra guda goma din nan su ne kaɗai suka karanta ta innaman nasiyu bi idghami bi ibdali alhamzati ya'an wa idghamiha suka ce innaman nasiyu amma duk dai ma'ana guda ɗaya innaman nasiyu ziyadatun fil kufr me ma'anan annasi annasi wata wata al'ada ce da larabawa a jahiliya suke suke da ita shine wato jinkiri ko ƙari da Allah ta'ala ya kafa musu su ma suna da sanin cewa tun a jahiliya wa'annan watanni guda hudu ba a yaƙi a cikin su zulqa'da zulhajj muharram da kuma rajab ba a yaƙi a cikin su kuma ba a tafiye tafiye a cikin su to sai larabawa jahiliya mushrikai sun yi musu dabara sun yi musu kwaskwarima dan saboda su rayuwarsu a wancan lokaci duk ta tsaya ne akan kabilar da ta fi ƙarfi ta danne wanda ba mara ƙarfi rayuwarsu duk ta tashi ne akan yaƙe-yaƙe to saboda haka idan waɗannan watanni sun shiga suna takura musu watanni uku a jere zulqa'ida zulhajj muharram ba a yaƙi ba za su ji daɗi ba saboda suna gani wai in ba yaƙi ya mutum zai rayu me za ka ci me za ka sha ai dama cinka da shanka arzikinka shine cin zali wanda ka fi ƙarfi ka kwace abin da yake hannunsa jahiliya kenan kin zali shine yasa suna rayuwar rayuwar su ga baki akan haka ta ginu to saboda haka idan waɗannan watanni su zo za su takuro to ya za su to sai za su ari wani daga cikin su sai ya zo in aka je haji an taro sai ya celanta musu cewa jama'a wannan shekara za mu yi canjin watanni watanni guda uku nan da suke a jere muharrama din nan ba za mu iya ba mu muna da wasu abubuwa cike saboda haka zulqa'ida ko muharram mun canja shi za mu daga muharram mu kai ta safar an gane da kyau sai mu dawo da safar muharram an gane wato za mu daga wannan wata muharram din nan mu kai sa gaba mu ko mu samu mun yaki a wannan wata saboda in ya zo na sunansa muharram to dama bara mu ba ma yaki a watan Muharram in ya zanna sunanta Zulhijj ba ma yaki a Zulhijja in ya zanna sunanta Zulqa'ida ba ma yaki a Zulqa'ida to saboda haka mu canja masa suna mu ari wani wata mu kawo a wajensa shi ko mu kai sa wancan wata an gane da kyau shine ma'ana annasi'a din kinan sai su canja Muharram da Safar sai su je su yi yaki a Muharram na asali amma shi suka bata temporary safar in aka je safar na asali shi kuma za su maida shi muharram an gane da kyau to Allah ta'ala yace innaman nasi'u wannan kari da canje-canje da suka yi wa watannin Allah ta'ala shi ma kansa ziyadatun fil kufri kari ne akan kafircin su kari ne bayan sun yi shirka da Allah suka kafirta kuma ga Allah ta'ala ya haramta musu su gane su girmama waɗannan watanni kada su yi yaƙi a cikinsu amma suka karya martabarsu suka karya darajarsu suka ci mutuncinsu suka yi yaƙi a cikinsu sannan suka canja musu sunaye wannan ma ziyada ne akan kafurci ƙarin zunubi ne akan zunuban da suke da ita an gane abin da nake nufi inna man nasi'u ziyadatun fil kufr yadhillu bihi alladhina kafaru qira'a mai da fi'li ya zama lil ma'lum min adalla yadhillu ko kuma qira'a na jumhur yudallu bihi alladhina kafaru shine canja fi'li ya zama mabniyun lil ma'lum ay lil majhul an gane da kyau amma duk dai ma'ana zai fita cewa wannan canje-canje da suka yi na nasi'a din nan tsari ne akan kafirci suka yi da nan saboda su batar da kansu kuma su batar da wasu daga cikin su an gane abin da nake nufi to haka wannan tsari yake a jahiliya suna canja watannin ubangiji subhanahu wataala su ba su sunaye yadda suke so su kai wannan gaba su kawo wannan baya har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama da annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya maido komai inda yake a da ba yadda za a yi nan gaba a canja muharram ya je safar ko safar ya dawo muharram ko a canja wani zulqaida zama wani wata haka a'a babu shi kowane wata yana nan a inda Allah ta'ala ya aje shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Imam Ahmad ibn Hanbal daga hadisi na sayyidina Abu Hurairah Allah shi kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yaje haji na ban kwana sai yace inna zamana istadara ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحج ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa zamani duniyan zamani ya canzo zamani yayi zagaye ya koma a tsarinsa yadda Allah ta'ala ya tsara a da a zamanin annabi Ibrahim a zamanin annabawa na Allah ubangi subhanahu wata'ala haka watannin nan suke ba a canjin su ba a kai wannan wata gaba wannan baya annabi sallallahu alaihi wasallam haka Allah ta'ala ya maido abun a tsari a nada nan gaba ba wani balarabe na jahiliya yayi wa watannin Allah ta'ala wa'annan canje-canje إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض يكي منها أربعة حرم وشتن صغداه وتنين ما سوء الفرما ما سوء إيما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا لسه فاسو سأل النبي صلى الله عليه وسلم يشيق بدا خطبا سا سيكي شوى أي شهر هذا يقى وصحبي وانا واني وتانين زمكي تكنسا كما أنا تكن بالحجة نيه amma da annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu ayyu shahrin hada sahabbai su suka kai shuru abun ya ba su mamaki sun san da zulhijja amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su mun dauka ko an an kawo masa wani sabon suna ne sai muka ce Allahu wa rasuluhu a'lam an gane da kyau sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba zulhijja bane suka ce eh zulhijja ne ya annabin Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyu yawmin hada wannan wace rana ce da muke cikinta kuma shine ranan babban yanka yawmul hajjil akbar to amma sai suka yi shuru suka ji yadda mana wannan tambaya ko Allah ya saukar da wahayi an canja wani suna ga wannan rana ba mu sani ba muka ce Allahu wa rasuluhu a'lam sai annabi ce alaysa yawmun nahri sai ce eh muka ce yawmun nahri ne yawmul hajjil akbar ranan babban babban idi ranan yanka sai ce ayyu baladin hada wannan fa wani gari ne da muke cikinta ta sai muka yi shiru muka ji tsoro ko Allah ya kawo masa suna aka canja mata sai ake alaysal baladul haram ba ɗakin Allah ba makka albusuka ce shine ya annabin Allah yake to ku sani ya ko musulmi ku ji wannan sako daga gare ni ku sai ku isar da ita ga kowane musulmi da zai zo bayana inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati shahrikum hada fi yawmikum hada fi baladikum hada ku sani lalle zubar da jinin ku wani ya zubar da jinin wani ya kashe shi a sakankanin ku ko musulmi zubar da jinin ku ko kuma cin mutunci da wasu ku za su yi ga wani ya zubar da wani mutuncinsa ya yi masa sharri ya ya zage shi a bayan idonsa ya kirkiro masa wasu munanan ayyukan da shi baya yin su shi da cin mutunci yace wannan abu haramun ne a tsakaninku ko musulmi kuma cin dukiyarku a tsakaninku musulmi ya ci dukiyar wani haramun ne haka yake haramun yake da kima a wajen Allah ta'ala bai kamata ku yi wannan ba kamar yadda wannan wata yake da kima a wajen Allah kamar yadda wannan rana ta yawmul hajji akbar tana da kima a wajen Allah ta'ala kamar yadda baitullahi alharam yake da kima a wajen Allah ta'ala dukiyar musulmi dan uwanka tana da kima jinin musulmi dan uwanka yana da kima mutuncin musulmi dan uwanka yana da kima saboda haka na haramta muku wannan inji annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya ci gaba da cewa ala hal ballagh ala hal ballagh ala hal ballagh ya Allah na isar da sako ko ban isar da sako ba na isar da sako ko ban isar da sako ba sahabbai duk da murya ɗaya suka ce ya rasulullahi qad ballagh ya rasul ya manzon Allah ka isar da sako sai ce Allahumma fashhad ya Allah ka shaida malaman suka ce wannan khutba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta taban kwana bayan ta annabi sallallahu alaihi wasallam bai wata khutba ba a bainal jama'a a cikin taron sahabbai dubban jama'a suna nan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani kamar haka bai sake yi ba shi yasa muhimman abubuwa wasu da ya kamata musulmi ya siffanta da su na kyawawan halaye da girmama musulmi dan uwansa duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a nan a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd ala ku saurara ku ji ku ji tsoron Allah a bayana kada ku koma fa ku zaman to kafirai bi ma'ana wasu ku su kafirtar da wasu har su halatta zubar da jinin su su kashe su a banza kada ku yi wannan musulmi dan uwan musulmi ne an gane abin da nake nufi duk wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hajji na bankwana muka kawo shi saboda alaƙan tafsirinsa da wannan aya inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا الله تعالى يحلونه عاما ويحرمونه عاما يحلونه عاما سنة وتعينش حالة girman watan haram wayannan watanni hudu muharrama din nan suna halatta girman su a wata shekara wani shekara sai suke ai yanzu za mu yi canje canje a wannan wata za a yi sauyi muharram ya je safar safar ya je kaza ko zulqaida ya dawo ya zama wato a zulqaida ya zai zama shawwal shawwal ya zama zulqaida an gane abin da nake nufi wata shekara su yi wannan sauyi su yi wannan canje yuhillunahu aman kenan wa yuharrimunahu aman wata shekara ko sai a wannan shekara ba za mu yi canjin komai ba su zama al ashhurul hurum a yadda suke ba za a taba su ba su zanna a yadda suke sai su je su taba rajab da sha'ban a can yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman Allah ta ce li waqi'u iddata ma harrama Allah wai suna kokarin cewa duk abin da suke wai su yi daidai da adadin abin da Allah ta'ala ya haramta wai kuskurima ne suke yi gudun wai kada su ce su ma sun yi kare akan wayannan sun zama watanni guda biyar an gane da kyau ma'anar liwatsi da ta ma harrama Allah kaga lokacin da aka canja Muharram aka dawo da shi safar kaga yanzu watanni daga hudu sun zama menene uku amma sai su sake kawo safar ya zo wajen Muharram su mai dasa guda hudu na da ko shine ma'anar liwatsi iddata ma harrama Allah wai kar an tambaye su Allah ta'ala ya haramta watanni hudu fa ku yanzu kuka kawo canji fa ya za ku ta ai mun ari wani wata mun kawo a wajen ai muka rike ai na abun da Allah ta'ala ya haramta mana shine ma liwatu iddata ma harrama Allah fa yuhillu ma harrama Allah sai su ala halatta abun da Allah ta'ala ya haramta kannan kuma suna haramta abun da Allah ta'ala ya halatta waɗannan wasu mutane ne zuyyina lahum su'u amalihim Allah ta'ala ke cewa shaydani ne ya kawatar musu da mummunan aikinsu munanan ayyukansu sun mai shedani ya gaggyara musu sun gani kamar gaskiya ne kamar aiki ne mai kyau wannan mummunan aiki ne zaka yi aiki zaka yi hukuncin Allah ta'ala sauyi zaka yi wa Allah ta'ala ne gyara abinda Allah ta'ala ya kafa yace wannan shine zulqa'da zulhijj muharram gashin rajab kace a muharram ya je safar safar ya dawo ya dawo muharram Allah zaka yi masa gyara ko ka je ka canja rajab ka kai shi je sha'ban sha'ban ya kawo shi ka kawo shi rajab ko kuma jumada tsani ka kawo shi rajab rajab ka kawo shi jumada tsani Allah ne zaka yi masa wannan gyara zuyyina lahum su'u amalihim an gane da kyau shaydani ne ya kawatar musu munanan ayyukansu sun gani kamar gaskiya ne to dama haka shaydani yake yi ai Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul fatir afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa inna Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha afaman zujina lahu su'u amalihi ba za ka yi mamaki ba ga wannan da Allah ya sa ya daura shaydani a kansa shaydani ya mallake shi sai ya kawatar masa mummunan aikin sa aiki mara kyau mara tushe mara asali aiki ba na addini ba aiki ba na musulunci ba aiki babu yardan Allah a ciki amma sai ya gani kamar akwai yardan Allah a ciki kamar akwai ci gaba a ciki kamar wannan abu ya halatta masa ba za ka yi mamaki wannan mutumin ba a faman zuyina lahu su amali fara'ahu hasan Allah ta ki ba mamaki fa inna Allah yuzillu man yasha wa yahdi man yasha Allah ta'ala zai batar da wanda ya ga dama kuma ya shigar da wanda yake da dama saboda haka ya kai annabin Allah fala tashab nafsuka alaihim hasarat kada ka ba wa kanka wahala kada ka kuntata wa kanka kada ka matsa wa kanka ka sallama wa Allah ta'ala al'amari haka Allah ta'ala ya so yayi hukuncinsa an gane da kyau liwaqi'u ma liwaqi'u iddata ma harrama Allah fayuhillu ma harrama Allah zuyyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdi al-qawma al-kafirin Allah ta'ala ce ai Allah ubangi ta'ala kan ba zai taba shiryar da mutanen da suka zabi kafirci wannan kan ba su da rabo cikin shiryar Allah ta'ala in a hakan ne suka mutu to ai ba su da rabo su shiga cikin rahmar Allah ta'ala Allah ta'ala Allah ba ba zai shiryar da su bana ba zai ba bude musu kofar rahamarsa ba muddin ba su tuba ba muddin ba su yi shiga cikin addinin musulunci ba to ba su ba rahmar Allah ta'ala wallahu la yahdi al kafirin Allah ta'ala ya raba mu daga sharrin su sai aya ta gaba bismillah يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير ما شاء الله تبارك الله دقنا أبنجي سبحانه وتعالى يقوم كرا مؤمني أكن وتمسألة دبن yake kiransu da cewa ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya kuka siffanta da siffar imani malakum me ya same ku ne idza qila lakum firu fi sabilillahi idan aka kira ku aka ce da ku ku shirya ku kimsa za ku fito yaki saboda yaɗa karmar Allah tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam isaqaltum ila al-ard sai ku nemi wato ainihin komawa da makalewa a ƙasa ma'ana ku ifita an gane da kyau sai ku nemi ku kirkiro wani uzuri ko wani shawara ko ta dabara da za ta hana ko fita dan me yasa ne za ku yi wannan ya ku mu'minai an gane da kyau araditum bil hayati dunya min al akhirah yanzu za ku so ku yarda da duniyan ne kuka fifita ta akan lahira za ku yi ku bi annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ku fita tare da shi ba saboda kuka zabi duniya akan lahira to ku sani fa fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil ita rayuwar duniya jin dadin ta idan aka hada shi da na lahira ba komai bane dan kankanin lokaci ne dan kankanin abu ne duk yadda ka so ta duk yadda ka makale mata duniyan ba komai bane saboda haka illa tanfiru yu'azzibukum azaban aliman in har bara ku bi ta tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ku bi bayansa to Allah ba ruwansa da ku fa sai ya azabtar da ku azaba mai tsanani ya tafiyar da ku wa yastabdil qauman ghayrakum sai ya dawo da wata al'umma daban da ku wala tadurruhu shay ko bara ku ci Allah da komai ba dan wai ya goge ku daga kasa ya tafiyar da ku ya dawo da wasu Allah ba zai nadama haka ba ko bara ku ci Allah ba kuma Allah ba zai ji yayi hasara ba wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ta'ala yana da ikon yin komai malaman tafsiri suka ce waɗannan ayoyin guda biyu sun sauko ne suna zaburar da sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama game da tafiyan yaƙi na taboka yanzu annabi sallallahu alaihi wa ya shelanta musu za a je tabok sunan wani wuri ne wanda yake nesa da madina annabi sallallahu alaihi yanzu zai fara yaƙan romawa wanda su ne yanzu ake kiransu urobba ɗin european Allah ya ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam daman ya yake su tun a wancan lokaci kuma su mutane ne masu ƙarfi kuma suna da yawa suna da makama isassu larabawa sun san su Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shelanta wa sahabbai za a je Taboka ya kan Romawa sahabbai suka ce tabbi aiki ya taso babban aiki waɗannan anya za a iya yaƙan su koya manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam a tarihin rayuwarsa game da yaƙe-yaƙe da ake babu yaƙin da zai je mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ta annabi yana ɓoye ta idan za a je wani gari in gabas ce annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce za a je yamma in aka tashi aka bi hanyar an yi nisa sai ya karkatar da su inda za a tafi ba zai gaya musu ba saboda mene saboda akwai munafukai akwai yahudu akwai yan tono asirin wanda in suka ji in annabi zai je wurin za su gaya wa abokan adawansu shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam dabarar yaki baya faɗa sai ghazwatu tabuk kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shelanta ta saboda nisan waje saboda kuma mutanen da za a je musu nan daban suke da larabawa ana buƙatar tanadi ana buƙatar shiri annabi sallallahu alaihi wasallam ya shelanta tun kafin a tafi da wani lokaci yake kowa ya shirya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana nemi contribution taimakon juna annabi sallallahu alaihi wasallam yana baitul mali ya kafa kwamiti a cikin masallaci kowa ya kawo nasa taimako sabai sun fara rige-rige akan bada abin da mata ya tsara na wannan yaki kowa yana kawo wannan ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo har dai za a shirya za a tafi ina ga lokaci a gaba na lokaci yayi mun in na fara bayani akan wannan yaki lokaci zai tafi mana ina neman izini za mu dasa aya nan insha Allah gobe za mu tashi mu warware wannan bayani Allah ya taimaka mana a gaba da ni ina ga alaromomi khadiman alqur'ani makanikan alqur'ani jigajigan alqur'ani wanda ma Borno gabaki ɗaya tana ji da su Najeriya tana ji da su Afirka tana ji da su alfaharin mu ne Sheikh Goni Umar Goni Bashir can ina gani Sheikh Goni Baba Gana Goni Muktar baya anan ga Sheikh Goni Ahmad Goni Durma ka faɗe su ka ƙara faɗan su duk Najeriya ana ji da su Allah ubangiji subhanahu wataala ya albarkaci Borno kadai da su lokacin da Sheikh Goni Umar Bashir ya kawo wa Najeriya number one a duniya Afirka bata bata taba sanin ma ana kawo number one wai ba Afirka ya dauki number one a duniya akramaka Allah shi fara yi mana wannan ya kafa wannan tarihi Allah ubun subhanahu wataala ya taimaka wannan alfaharin mu ne Allah ya karfafa kasar mu Borno da kasar mu Najeriya da samun ire-iren waɗannan bayin Allah tare da mu Allah ya ba mu lafiya Allah kuma ya ƙara mana lafiya Allah ya ba mu imani ya ƙara mana imani tsotsaye da bala'i da fitintunu da suke damun al'ummar musulmi Allah ta'ala ya yaye mana albarkacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai na karamaka Allah suna yi mana addu'a a cika mana da Allah cika mana ربنا اتنا من لدنك رحمه وهي لنا من امرنا رشدا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الفاتح